بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأما المأمون فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد ويرد أخرى على ويرد
ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه
to shikenan ويرد على من كان ويرد ويرد على من كان سلم عليه على يساره na'am a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wata'ala mun tsaya akan abin da ya shafi sallama farilla ta ƙarshe daga cikin farillai na sallah To, assalamu alaikum, wato takaitawa akan haka wannan shine mazhabar waɗansu daga cikin magabata. Aka waɗansu daga cikin magabata suke yin sallama, kuma yin hakan ɗin wato yana da kwai tushe tun daga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam. akwai ruwaya tana na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita da ruwaya ta salama ibn al-akwa da kuma waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda an rawaito daga wajensu suna yin sallama ɗaiɗai kuma an rawaito daga wajen na na aisha radiyallahu anha ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin sallama ɗaya an gane ku sannan kuma abin da ya shafi a taslimatul tahlil ta zamanto sallama guda ɗaya ce wannan shine abin da al'imamu malik abu abdullahi alhafizul faɗi ya tafi a kai ɗaya daga cikin malaman mazhabobin nan guda hudu kuma haka al'imamu annu'man ibn thabit shi ma ya tafi a kai an gane to daga ciki akwai malaman da suka yi wato raddi akan wannan magana ɗin suka tsawaita magana akan cewa sallama ɗaya ba ta tabbata ba irin su al'imamu shamusuddin ibn al-qayyim allah ta'ala ya ji kansa da rahama da waɗansu daga cikin malamai to amma dai ta tabbata da hadisai waɗanda suke ingatattu wanda la shakka fi sihhatihima wato la shakka fi sihhatiha ba kokonto a cikin ingancin waɗannan hadisai din an gane ko wannan bayani al-imamu al-imam as-sayyid sabiq cikin littafin fiqh sunna wato ya kawo bayani game da abin da ya shafi sallama guda ɗaya haka al'imam a al'imamu shaukani cikin littafin nailul autar shi ma ya kawo bayani na malamai a kai da fatawoyi nasu daga ƙarshe kuma ya yi bayani akan cewa wato ra'ayin da shi malam ibnu al ya tafi a kai da wani daga cikin malamai to ra'ayi ne wanda yake haɗe wato ra'ayi ne wanda sun tafi akan ba hadisin da ya inganta to kuma akwai hadisin da ya tabbatar da hakanan din kuma al'imamu ibn al-munzir cikin littafinsa al'ijima'a lamba ta arba'in da biyar daga cikin maganoninsu shi na ijima'i ya ce wa ajima'u ala anna salata maniɗi tasara ala taslimatin wahidatin ja'izatun an gane ku ya ce malamai na musulunci sun yi ijima'i sun haɗu sun tattaru akan haƙiƙa sallar mutumin da ya taƙaita akan sallama guda ɗaya ya halitta an gane ko wannan malamai na musulunci kakaf ga baki ɗaya sun tafi akan haka yanzu kenan taslimatu tahlil ita ce sallaman nan ta farko to sai mu koma kuma ɓangaren abin da ya shafi sallama guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a wannan ita ma ita tafi shahara ita aka fi rawaitowa daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu ita ma ta tabbata daga wajen ma'aiki la shakka fi tsubutiha ba kokonto a cikin tabbatarta an gane ko? a idan mutum ya leƙa cikin littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minat takbiri ila taslim ka annaka taraha na al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani allah ta'ala ya ji kansa da rahama to zai ga yadda shi ma malam ya yi ta ƙoƙari ya kawo maka anwa'us salam wato nau'i nau'i na sallama wanda kowace idan mutum ya ya halitta saboda halittun da suke kan wannan ɗin kalar wannan sallama ɗin haka al'imam a babban malami ibn baz Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafin tuhfatul ikhwan tuhfatul ikhwan wato shi ma ya tattauna akan wannan matsala ɗin amma walam yutilil kalama alaiha bai tsawaita zance a kanta ba kamar yadda a sheikh nasiruddin al'albani ya tsawaita haka al'imam utsamin allah ta'ala ya ji kansa da rahama to shi a littafinsa sifatus sala nashi wato ya kawo bayani akan abin da ya shafi sallama guda biyu an gane wanda ita ce mashhuriya daga wajen al'imamu ahmad to amma ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce walam yunussal imamu ahmad ala anna liqtisara ala taslimatin wahidatin ghairu ja'izin an gane ko wato al'imamu ahmad bai bayyana a fili ƙarara ba bai ce ba idan mutumin da ya taƙaita akan sallama guda ɗaya sallama shi bai kyauta ba bai yi salla ba an gane ko don haka shi yasa ibn munzir hakal ijma'a ala zalik wato ya hakaito ijma'i akan haka yana da littafi al ijma'a ibn munzir wato dukkan mas'alar da malamai suka yi ijma'i akan ta dukkan mas'alar da malamai suka yi ijma'i akan ta to kawai zai ce wa ajma'u ala kaza an gane ko yanzu sai ka je ka leka ka leka littattafai na malikiya ka ga abin da yake tabbace ka leka littattafai na hambaliya da na shafi'iya da na hanafiya duka za ga abin da ya ce maka wa ajma'u din nan to wani lokacin ijma'i na ibn al-munzir a ba ijma'i yake cewa ba an gane ko yawanci yana cewa la a'lamu fi hadhihi al-mas'ala khilafan ni dai mun san wanda ya saba ba kenan zai iya kai kaga wanda ya saba to amma akwai gurin da in yace wa ajma'u to babban malami ne fa na'am yace to wa ammal ma'mum amma mamu ma'ana alladhi yusalli wara'a imamin shine mamu wanda yake yin koyi da wani wanda yake sallah a bayan limami fa yusallimu wahidatan yana sallama sallama guda ɗaya tal ma'ana fa yusallimu taslimatan wahidatan yana yin sallama sallama guda ɗaya tar yatayamanu biha qalilan wa yaruddu ukhra 'ala al-imam ya manu biha yana yin ɓangaren dama da ita wannan sallamar tashi ta farko dalilan damuntawa wanda take ‘yar kaɗan zamanto ya yi ɓangaren dama da ita ba tare da ya zurfafa a ciki ba wato zai damunta ne ɓangaren dama zai yi kaɗan ba da yawa ba irin yadda idan ya ce assalamu alai duka yana kallon alƙibla zai faɗe su da alkafu da almim wato sai ya faɗe su a ɓangaren damar assalamu alaikum an gane ko wato haka zai ba tun lokacin da zai yi sallamar ba zai ce assalamu alaikum duka ana shine ya tayamanu dalilan bi taslimati tahlil wato yana yin ɓangaren dama kaɗan da sallama ta huta daga sallah to haka zai yi sannan kuma tsumma ya ruddu ukhra alal imam sai kuma sallama ta biyu sannan kuma yana dawowa yana maidowa da wata sallamar ta daban alal imami a kan limamin shi wato wannan shi ma mustahabbi ne an gane ku? a at-taslimatu thaniya a idan ya zamanto mutum ya yi sallama ta farko ya ce assalamu alaikum bai ce wa rahmatullahi ba to sallama ta biyu mustahabi ce a haƙe shi amma idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to faɗar assalamu alaikum wa rahmatullahi sunna ce a gare shi ta biyu an gane ko? to sai ya maido da sallama ta biyu ga limamin shi mubalatahu zai yi sallamar ta biyu a saitin huskar shi wato saitin alƙibla zai kalla dukka wannan sallamar ya yi ta nan yushiru biha ilaihi yushiru ilaihi yana yin nuni zuwa ga limamin biha da wannan sallamar da zai yi din wato zai yi nuni a cikin zuciyar shi cewa wannan sallamar wa ya yi ta ne saboda limami eh saboda shi ma liman yana da alhurma da haƙi akan shi mamu saboda shi ya kula mai da sallar shi an gane ko wa yaruddu mana ala yasarihi man kana sallama alaihi ala yasarihi ko wa yaruddu hakanan kuma yana yin sallama ta uku ƙajuwa sallama ɗaya-ɗaya har guda uku ga mamu to wannan ita ce na ɗan dai usuri na taƙaita bin bunda bayan yin usur bin yi tuntuɓe a kanta ba daga cikin maganganu na sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ɓangaren abin da ya shafi sallama guda uku haza la ya'ani annahu la yujad wannan baya nuni akan cewa ba sahabin da ya tafi akan hakan din an gane ko akan mamu zai yi sallama guda uku an gane zai iya yiwa wato akwai shi birjik akwai abaje a cikin littattafai na sunna wa khasatan wato fatawa na abin da ya shafi na sahabbai fatawar sahaba su musannaf na abdulrazak sana'ani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da musannaf na abubakar ibn abi shaiba wato malami na al'imamul bukhari Allah ta'ala ya ji kansa da rahama to zai iya yiwuwa a samu fatawoyi nasu a nan amma min ajali kusuri falam a ala taslimacin ala taslimatin thalithatin akan sallama ta ukun nan mun ganta ba ga mamu an gane ko daga wajen wani daga cikin sahabbai wa yaruddu yawwara alaman kana sallama alaihi ala yasarihi kuma yana mayar da sallama ta uku akan wanda yayi sallama ga shi wannan mamudin ala ya sarihi wanda yake zaune a ɓangaren shi na hagu yanzu in mutumin da zai yi sallama a cikin sahu ne yake tsilif dama da hagun ɗin shi akwai mutum to sallama uku ce a kan shi ga taslimatul tahlil ga taslimatul raddi alal imam ga taslimatul raddi alaman kana sallama ala ya sarihi an gane ko waɗannan sallamar guda uku dukka sai ya yi su an gane tau fa'in lam ya kun sallama alaihi ahadun lam ya rudda ala ya tsari shi'an malam ya ce to fa'in lam ya kun sallama alaihi ahadun idan ya zamanto ba wani wanda ya mai sallama da aka zo a hagun ɗin shi babu kowa ba ana nufin babu wanda ya mai sallama ba in dai akwai mutum a hagun ɗin shi kuma ya riske raka ɗaya tare da liman ba mi iyari ba ne sai ya mai sallama shi zai mishi an gane ku ma'ana fa'in lam yakun ala ya sarihi a hadun idan ya zamanto babu kowa a hagun ɗin nashi to lam ya rudda ala ya sarihi shay'an ba zai mai da komai ba na sallama a ɓangaren shi na hagu idan ya zamanto shine a ƙarshen sahu dama daga ɓangaren arewa kaga babu kowa a gaban shi babu kowa a ɓangaren shi na hagu to yanzu idan ya tashi shi sallama biyu ce zai yi kenan ma ɗin ma akwai wanda zai yi biyu akwai wanda zai yi uku illa face dai wanda zai yi uku sun fi yawa sama da wanda za su yi biyu an gane ko to shine abin da yake nufi fa in lam yakun sallama alaihi ahadun to lam yakun ala yasa fa in lam yakun ko lam yarudda ala yasarihi shay'an ma'ana bi an lam yakun ala yasarihi ahadun aw kana alaihi ahadun wa lam yusallim alaihi li kaunihi masbuqan lam yudrik walau raka'atan wahidatan gane ko yace to amma wa hadha qawlun marju'un marju'un anhu walladhi raja'a ilayhi malikun annahu yaruddu ala man ala yasarihi sallama alayhi amla an gane ko to wannan maganar malam shine da kasa ya dan mai bayani saboda abin da yake sananne shine in dai akwai mutum a hagun ɗin shi ko da masubu'i ne in dai ya riski raka'a ɗaya tare da lima zai mayar mai da sallama an gane ko na'am wa yaj'alu yadayhi fi tashahhudihi ala fakhidhayhi wa yaqbidu asabi'a yadihi al-yumna wa yabdu sababata yushiru biha wa qarna saba harfaha ila wajhihi na'am to shikenan fi tahrikiha فقيل يعتقد بإشارة بها أن الله إن أن الله إله واحد.
to shikenan. Wa yaj'alu yadayhi fi tashahhudihi ala fakhidhayhi. Malam yace mai tahiya idan zai yi tahiya ba wai kara zuba ba zai bar hannayen shi ko a kasko a wani guri. A'a wa yaj'alu yadayhi yana dora hannayen shi guda biyu ala fakhidaihi akan cinyoyin shi fi tashahudihi a halin tahiyar tashi a lokacin da yake tahiya hannayen shi guda biyu duka zai dora su ne akan cinyoyin shi hannunsa na dama ya dora shi akan cinyar shi ta dama hannun shi na hagum ya dora shi akan cinyar shi ta hagum to haka zai to wa yaqbidu asabi'a yadihi al-yumna to sai ya danke yatsotsin hannun shi na dama ga baki ɗaya idan ya ɗora su a haka ɗin ya yi basa su ya shimfiɗa su yanzu yatsotsin hannu na dama wannan sai ya musu haka wa ya busuɗu sababa sai ya shimfiɗa manuniyar yatsa ita asababa wato an ce mata asababa saboda larabawa wato idan mutum zai zagi mutum zai tsoratar da shi in kai kazan nan da ita ake nuni an gane ko shi yasa ake ce da ita asababa in zagin mutum mutum zai in zai mishi gargadi da ita yake yi ina ga ko da hausa aka ake yi ko ita ce asababa amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ba dalilin hakanan ba ne yasa aka ce mata asababa an gane ko akwai dalili na biyu wanda dalilinta ne aka ce mata sabbawa to amma na manta saboda akwai tsulul ahad tsakanina da wato abin da ya shafi wannan littafin akwai littafin wato hashiyatul adawi sharhi ne na risala cikin mujalladi biyu manya-manya to a ciki ya yi bayani akan dalilin da yasa ake ce da ita asababa kenan idan mutum ya koma can insha Allahu ta'ala zai ga bayani cikakke a can to yana shimfiɗa asababa manuniyar yatsa yushiru biha yana yin nuni da ita to anan zai bayyana maka yanda zaka mata haka zaka mata ko haka zaka mata ko haka zaka mata saboda akwai waɗanda suke ganin cewa tana kallon sama an gane ko aka za ka yi cikin tana kallon ƙasa bayan tana kallon sama waɗansu ka suka ce a'a za ka yi ne za ka mata irin ajiya ta wato kwata ba kwata ba irin ajiya ta wannan sarbis an gane ko sininta na ƙasa na ƙasa sininta ɗaya yana sama an gane ko kenan nan da nan kinta suna kallon dama da hagu waƙad nasaba harfaha ila wajihi alhali haƙiƙa ya kafa gefanta ila wajihi zuwa ga fuskar shi kenan yadda malam ya tafi akai wajen abin da ya shafi siffar yanda wato ake shimfiɗa wannan manuniyar yatsa ake yin nuni da ita haka za a yi ba haka za a yi ba an gane ko akwai ra'ayin malamai wanda suke ganin hakan din za a yi don haka akwai saɓani wajen abin da ya shafi wato ɗora hannaye akan cinyoyi a lokacin da mutum zai yi tahiya akwai hadisai waɗanda suka zo su ɓangaren abin da ya shafi waɗansu hadisan gabaki ɗaya haka suka zo su kuma sai mutum ya yi haka an gane ko waɗansu sun zo su a yi haka an gane ko a yi haka wannan babbar yatsa a ɗora ta a kan wato yatsa tsantsake a mata haka an gane ko waɗansu sun zo su a kan haka za a yi duka an gane to kenan kuma duka al'imamu shaukani cikin nailul awdar duka ya kawo su ya kawo maganganu na malamai kuma kowane hadisi imma an ya kuna fi tirmidhi aw dama fi fil bukhari idan cikin bukhari da muslim yake la shakka dama akan ingancin su to waɗansu cikin musnad na al'imamu ahmad irin su ruwaya ta abdullahi dan umar irin su ruwaya ta abdullahi bin abi aufa da waɗansu daga cikin hadisai dai an gane to ya ce wa ƙadi nasaba harfaha ila wajihihi alhali haƙiƙa ya kafa tsininta tsirin wannan yatsar manuniya ila wajihi zuwa huskar shi to wa tulifa fi tahrikiha to malamai sun daɗa juna sani a wajen shin za a kalkada wannan yatsar ko ba za a kalkada ta ba ɗaya kenan shin za a kalkada ta ko ba za a kalkada ta ba wannan akwai saɓani na malamai a kai sannan kuma saɓani na biyu sun yi saɓani in kalkadatan za a yi za a mata haka haka ne sama da ƙasa za a dinga yi mata ko kuma dama da hagu shi ma malamai sun yi saɓani a kai an gane ko waktulifa fi tahrikiha shin ana kalkada ta ma ko ba kalkada ta wannan malamai sun yi sabani sannan kuma na biyu in kalkada tan za a yi in ya halitta malaman da suka tafi akan cewa ana kalkada ta to shin dama za a dama da hagun za a dinga mata ko sama da kasa su ma sai suka yi sabani yanzu anan kenan akwai magana uku maganar malaman da suke ganin cewa ba a karkata ta an gane ko akwai malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai wanda suka tafi akan cewa ba a kadata an gane ko irin su abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara yadda da shi an gane ko kawai haka za a barta ya ce kuma an gane ya ce ya'taqidu bil isharati biha anna Allah ilahun wahid wato yana kudircewa da yin nuni da ita da zai yin nan haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala makaɗaicin sarki ne wato ibnu rislan wato yana bayani akan hikimar da ta sa aka ce ba za a yi ba za a karkata ta ba ba za a karkada ta nan ba dama ko hagun ko sama ko ƙasa an gane ko ya ce saboda wato bawa ya kaɗe ta ubangiji subhanahu wa ta'ala li ya jama'a fi tauhidihi bainal qawli wal fi'li wal i'tiqad an gane ko saboda a wajen zaman tahiya zai hada wajen wato ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta zai hada waɗannan abubuwan guda uku a cikin zuciyar shi wato dama ya ƙudurce Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kadai ba abun bautawa musa ga cancanta sai shi a harshen shi yana karanta ta ya zo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga ya faɗi haka nan sai kuma wajen alfi'il ya yi ishara da ɗan yatsa shi cewa Allah ta'ala ilahun wahidun abin bautawa ne wanda yake ɗaya ɗayan sarki shi ne shi a abdullahi ɗan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya ce ya taƙidul ikhlasa bil isharati biha to ikhlasi wato shine zai yi abinsa dan Allah an gane ko wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai to shine kenan allazi la yara taharikaha zai barta a guri ɗaya ne to ya taqidu biha anna Allah ilahun wahidun wato yana kudircewa ne da ita cewa haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala abin bautawa ne ɗaya ɗayan sarki an gane? ta'un ويتأول من يحركها أنها مكمعة للشيطان وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله أن السهو فيها وشغلي عنها نعم تشيكنا yace wa yata'awwalu man yuharrikuha annaha maqma'atun lish-shaytan waɗanda kuma suke da ra'ayin cewa za a kalkada ta saboda rawaitowa hadisi daga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana kalkada ta to shi kuma yana kudircewa a cikin zuciyar shi ya ta'awwalu ma'ana ya ataqidu yana kudircewa a cikin zuciyar shi annaha maqma'atul lishaytan wato haƙiƙa wannan yatsar tashi da yake mataka maƙama'atun lishaɗan wato guduma ce ta bangarewa shaɗan idan shaɗan ya zo zai kawo mai farmaki daga gaban shi to ya gaina ka jina kyakkyik to ya sa a falke ki an gane ko dai ya nuna wa shaɗan cewa fa yana cikin ibada kar ya dame shi in ya zo shi mangare shi zai an gane to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa irin su mujahid ibnu jabar Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ɗalibi ne na Abdullahi ɗan Abbas. An gane ko? Ya ce to zai kudirce cewa makamatu da shaɗan ce, wato guduma ce ta mangarewa shaɗan. Malan shaɗan ba, Allah ta'ala ya yi mana tsari da shi. Wa ahsibu ta'wila zalika, to malan shi ma zai ɗan ƙara bayanin shi. Saboda wato kowa daga cikin malamai idan ya yi bayani ya kawo maganganu na magabata to shi ma kuma yana da ta cewa a cikin lamarin yana so ya ƙara wa mutane bayani to sai ya shimhuda maganar shi ba da sardi a ƙuwali a salaf bayan ya koro da fatawoyin magabata kuma shi ma sai ya yi ta'aliki a kanta cewa ahsibu ta'awila zalika wato ina kudur cewa ina zaton ma'anar wannan kalkaɗatan da zai dinga yi an ya zukura bidalika min amri salati an ya zukura ya dinga tunawa bidalika da wannan karkaɗatan da zai dinga yi ya dinga tunawa min amri salati daga lamarin sallar da yake ciki ya dinga tuna ma yamna'uhu anis sahawi fiha abin da zai hana shi yin rafkanuwa a cikin sallar in sha Allahu in Allah tabaraka wa ta'ala ya so wato malam ya ce shi yana ganin cewa a wannan kalkaɗatan da zai dinga yi to amma dai mu a malikiya dama da hagun ake kalkaɗata ko to kuma za ka taƙaita ne in ka zo la ilaha illallahu ɗin nan a nan za a tsaya ba a huce da in za ka yi salati na annabi ba ka ci gaba da karkada ta an gane ko waɗansu addu'o'inka duka da za ka yi ba za ka dinga karkada ta ba in ka zo ka ƙare ta hiya a nan shi kenan sauran sai ka bari ba tare da ka karkada ta ba ka yi ƙoƙari kai ma an gane to wannan karkadatan da zai dinga ya ce saboda ya dinga wato sanar da kanshi cewa yana cikin sallah ko bai kare sallah ba don kale ya rafkanuwa ya tashi ko yawa wani magana ba tare da ya sallame ba kenan sannan kuma wa ma yamna'uhu an shughuli anha da kuma abin da zai hana shi ya shagaltu ga barin ita sallah din shagaltuwa ga barin sallah shine irin abin da ya shafi tunani na yau da gobe za a ga wani lokacin sai mutum yana cikin sallah ma wani al'amarin zai bujiro mishi na yau da gobe irin yana cikin sallah wata ta kimar ta gilmo mishi ya dinga tana ta tarin ana cikin sallah ce to Allah da ya kyauta mu gaji ya ce to Allah da ya kyauta mu a ce malam baka sallame ba ya ce subhanallah ce to assalamu alaikum da na hudu go an gane ko to amma yana karkada ta in ya ga lokacin da ya tsaya ya gama salati ga annabi ya nemi tsari da waɗannan abubuwan guda hudu da ma'aike alaihi salatu wassalamu ya yi umarni da a nemi tsari da su to shi kenan sai kuma ya sallame in ya sallame kuma sai a shiga wato waɗansu abubuwan bayan an yi azikar na bayan sallah ta farilla wanda za mu yi bayani a kansu a karatu na gaba insha Allahu ta'ala na'am ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر ولا يحركها ولا يشير بها مالا يتي ويبسط يده اليسرى yana shimfiɗa hannun shi na hagu hannun shi na hagu yana shimfiɗa shi ya ɗora shi ala fakhidhihi yusra ala fakhidhihi aysar ko akan cinyar shi ta hagu akan cinyar shi ta hagu zai ɗora hannun shi na hagu wala yuharrikuha ba zai yi ba irin abin da ake cewa dubul kiliyanta za ga waɗansu suna sallah suna haka an gane ko duka wai irin an zo ƙarshe kenan eh akan akan wannan aiki irin in mutum yana tafiya ba lahiya za ga an yi duka an kunna danjoji to ba zai yi haka nan ba ita kawai ɗora ta zai yabarta wannan malamai suka ce ko da hannun nashi na dama babu shi ko da mutumin da ya sata ne barawo ne an yanke mishi hannun dama wato inda ake tsaye da doka ta musulunci an yanke mai hannun dama saboda ya saci abin da kimar shi ta kai wato dirhami uku ko kuma kimar shi ta kai wato mai ake cewa ta kai rubu dinari an gane sai aka yanke mai hannu to in ya zo shi yana sallah in za a yi tahiya tun da yanzu an yanke mai hannun shi na dama to ba zai ce ba aikin da zai yi da hannun dama irin ishara da wannan asababa din ya ce zai yi da ita ba zai yi da ita ba an gane ku ba zai motsa ta ba wala yushiru biha kuma ba zai yi nuni da ita ba kawai zai bar ta haka nan a ajiye ƙiƙam na'am ويستحب الذكر بإثر الصلوات يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ويحمد ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويختم بلا ويختم المئة بلا إله إلا الله مئة
مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما شاء الله malam ya ce wa yustahabbu dhikr bi ithri salawati al-mafruḍa wato wa yustahabbu dhikr ana son ambatan Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala bi ithri salawati wato a bayan salloli waɗanda suke ababen fardantawa akan bayin Allah a bayan waɗannan hamsu salawatin inna to ana so mutum ya zauna ya ambaci Allah bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba fata-fata ba zai tashi shiri akwai abubuwan da ya kamata ya yi wanda idan ya yi su wanda baya yin su ba yanda za a yi ya kamo shi a daraja kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa an gane ko yusabbihu laha salatan wa salatin wato yana tsarkakewa ubangiji tabaraka wa ta'ala daga dukkan wato abin da bai dace da Allah ba yana tsarkakewa Allah daga dukkan tawaya dukkan abin da yake tawaya ne da ƙasƙanci da bai dace ba da jingina shi da Allah zai tsarkake shi da shi shine at-tasbih wato yunazzihu Allah subhanahu wa ta'ala amma la yaliqu bihi ya tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala daga dukkan abin da bai dace da shi ba a ce subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah yayi thalathan wa thalathin talatin da uku da ya haka an gane ku sai ya yi sau talatin da uku ba wata kafin wani ya yi subhanallahin kadai shi tun da ja ya kare ba haka zai yi ba ya bi abin a sannu an gane ko irin yadda in a kawo mai balas in zai yi lissafi baya haka kamar wani in jamkin ɗari-ɗari ne ya lika lissafa jamkin ɗari-ɗari a ɗari-ɗari ɗin ma sai ya lissafa goma-goma na ya ga cifta cika sannan ya lissafa ta gaba sannan ya lissafa ta gaba to haka wajen wannan lissafin ya kamata ya yi an gane ko ya yi a hankali saboda abin ba wai garaje ake bukata ba to mu duk abin da za mu janyo wa kanmu lada da yawa shaɗan ya fi ziga mu mai gaugawa a cikin shi wani za a ga kafin wani lokacin kafin limami ya ƙare su ba da amin an gare ko inda janshiyar ya ƙare ya yi subhanallah ya yi alhamdulillah ya yi allahu akabar ka jana amin liman shi kuma ko subhanallah bai ƙare ba saboda garaje da gaugawa so yake tashi shiri inda zai je shan kuma ba wata ko ina bane fada ce zai je zauna wani lokacin za a gani inda zai tashi ya tafi ma janyowa kan shi laifi ne zai an gane ko zai yi tasbihi talatin da uku wa yahmadullaha tsalatsan wa tsalatsin ya yabi ubangiji tabaraka wa ta'ala so talatin da uku ya ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko ya ce walhamdulillahi walhamdulillahi walhamdulillahi imma bil wawi wa imma biduni wawi idan yayi da waw yayi idan bai zo da waw ba yayi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kowanne yayi an gane ko ويكبر الله ثلاثا وثلاثين sannan kuma ya girmama Allah tabaraka wa ta'ala sau talatin da uku ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya yi sau talatin da uku wa ya timul mi'ata bila ilaha illallahu wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير ويختم المئة yana cika wato ta ɗari ɗin idan ka ɗauki tasbihi talatin da uku ka ɗauki tahmidi talatin da uku ka ɗauki takbiri talatin da uku za a ga almajmu'u ga baki ɗaya total zai baka tasa'in da tara ne an gane ko zai baka gomiya tara da tara ko tamanin da goma sha tara to sai ya cika ta ɗari ɗin da faɗar la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya lahul mulku wato mulki madawwami mulki wanda yake cikakke wanda baya dauke da tawaya ko ta kadan na Allah subhanahu wata'ala ne mulkin da yake zuzzurfan mulki ciki da bai na Allah ne walahul hamd sannan kuma yabo na Allah tabaraka wa ta'ala ne shi kadai Allah ta'ala shine ya cancanci yabo fil ula wal akhirah wa huwa qadirun ala kulli shay'in Allah tabaraka wa ta'ala shi mai iko ne akan dukkan komai zamu ga cewa waɗannan azkar din wanda suka tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a suna da suna da kwai abin da ya shafi fadala mai yawa yinsu yana yana ƙara wa mutum lada lokacin da talakawa masu ƙaramin ƙarhi daga cikin muhajirai suka tafi madina da aka je madina sai zamanto da ke sahabbai mutane ne masu son alheri mutane ne masu taimaka wa junansu mutane ne masu kishin addini na musulunci ɗalban wa ƙaulan wa fi'ilan wato suna da kishin addini na musulunci a zuciya sannan kuma a faɗa da baka suna da kishin addini na musulunci sannan kuma a aikace da gaɓaɓuwa suna da kishin addini na musulunci to dalilin haka sai ya zamanto mawadatansu wato suna gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya musu ta wadata akan su yi kyauta da abin da Allah ta'ala ya ba su na dukiyarsu su ɗauki wani kaso su taimaka wa talakawa masu ƙaramin ƙarfi an gane ko to wannan masu ƙaramin ƙarfi daga cikin sahabbai na annabi sai ga to su kuma ba su da wannan abin ba su da dukiyar da za su dinga zuwa suna ɗoka suna baiwa wa'insu don su ma su dinga samun ladan ciyarwa ko ladan 'yantar da bayi ko ladan waɗansu abubuwa sai suka zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulallahi zahaba ahalud dusur bil ujur wad darajatil ula ya ma'aikin Allah ma'abuta dukiyoyi wanda Allah ya hore musu da dukiya a cikinmu sun tafi da ladaidaki wadarajatil ula da darajoji waɗanda suke maɗaukaka na lahira su wa'anan wasu habbai wa abinda suka kawo kuka wajen annabi ba wai fa duniya ta masu kuɗi ba ce suka ci masu kuɗi sun siye lahira an gane ko sun tafi da lahira ba duniya ba suke magana a kai bil ujuri wad darajatil ula wad darajatil ula ita ce an-na'imul muqim ni'ima wanda take madawwamiya ta aljanna to ahlud dusur sun tafi da ita ma'abuta dukiyoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su wa ma zaka me janyo haka ya aka yi kuka faɗi wannan maganar suka ce yi sallo na kama nusalli masu dukiyar nan irin yadda muke sallah a bayanka mu buga sammako mu zo mu a zuhur mu yi ta a cikin jam'i mu yi ta a sahu na farko su ma haka suke yi dukiyoyinsu da harkokinsu na kasuwanci ba sa kaɗe musu hankali suna garzayawa su zo masallaci a lokacin sallah kuma ƙiyamun laili da abin da ya shafi salatu duha da makamantansu suna yin ta kamar yadda muke yi waye sumu na kama na sumu haka nan azumi na farilla da na filfili irin yadda muke yi haka su ma suke yi muna azumi na ramadana tare da su ga baki daya sannan kuma azumi na alhamishi da litinin ko tsalatsatu ayyamin min kulli shaharin wanda ka kwadaitar a kan shi wannan duka su ma suna yi sannan kuma wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim suna yin sadaka da larar dukiyoyinsu rarar dukiyoyinsu bayan sun fitar da abin da za su ci da iyalinsu sai ga akwai abin da ya musu saura suna ɗaukan wani kaso daga cikin abin da ya saura ɗin su taimaka wa mabukaci mai ƙaramin ƙarhi kace mu kuma wala na tasaddaku ba mu da abin da za mu ɗauka mu bayar sadaka ya ce wannan shine damuwarmu mu ma yanzu mun zo mu mu ji dai ta bakinka ya za a yi za Allah ce da su to a fala'u allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum an gane ko wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'atum Allah ce shin kuna so in sanar da ku abin da wanda ya huce kuma sai kun kamo shi a lada wanda ya fi ku tarin lada sai kun tarro shi kaji wani lakani fa a baka lakanin da wanda ya fi ka kuɗi sai ya ka tarro shi a kuɗi ina gani a yanzu in aka ce wanda ya fi ka kuɗi na duniya sai ka tarro shi a kuɗi in aka baka wani lakani ba kuɗi ba ne za ka ɗauka ka bada kawai zama ne za ka yi na 'yan mintuna ka yi shi ina gani da wannan da a ce duniya ce dama da da yawa za ka dinga ganin mutane sun dakile a masallaci a hankali za ka ji wani yana yi wani dalilin wannan ma zai koyi ta juwidi so an gane ko saboda ya ce a ɗaiɗai za a yi abin an gane sannan kuma duk wanda kuka huce shi ba zai yi ya kamo ku ba duk wani wanda aka ce sabon ɗan tashe ne kasuwancin shi sabo ne ba za ku ji tsoron shi ba za a kowanda ɗan kasuwar da in ya doso in ya sayo kai ko to manyan 'yan kasuwa matsoron shi suke eh bargalin ka tara eh ka kiyaye mai nema an gane ko to amma in dai kai kana wannan abun ba za ka ji tsoron wani yaro ba wanda za a ga shi yana zama a masallaci shi ma yana yi in dai dan bana bakwai ne saboda kafi shi tara da yawa sannan kuma wala ya kunu ahadun afdala minkum ba wani wanda za a samu shine sama da ku face dai mutumin da ya aikata kwatamkacin abin da kuka aikata ko kuma ya aikata sama da abin da kuka aikata sabai suka ce ya rasulullah ai dama abin da muke bukatar kenan a ba mu lakanin da in muka je mu muka kama shi to su kuma ga baki ɗaya dai su ji kiɗin a sama lalace to ga abin da za ku dinga yi to sabbihuna allaha wa tahmaduna allaha wa tukabbiruna allaha salatan wa salasina a ƙiba kulli salati wato a bayan kowace sallah ta farilla za ku dinga yin waɗannan abubuwan ku dinga yi so 33 uku tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 suka yi godiya suka tashi suna maraba suna lale suna farin ciki da abin da annabi ya ba su to ana nan ana nan sai suka ji irin su abdurrahman dan awfo suna tabkawa bayan an yi sallah sarka subhanallah subhanallah ce a'a murna ta koma ciki bayan dan lokaci ya lo waɗannan gungu ɗin da suka zo suka nemi laƙani a gurin annabi ya suka tashi suka zo suka ce ya rasulullahi sami'a ikhwanuna ahlul amwal eh fa fa'alu mithlahu ce ya rasulullahi yan uwanmu masu dukiya sun ji irin abin da muke yi bayan an yi sallah kuma mun ji su ma suna yin irin shi a kira wasu a ja musu kunne a ce musu tun da su sun rike bangaren taimakawa talakawa to mu kuma su bar mu da wannan azkarin in ku ba haka ba to dai a ƙara mu wata an gane sabai ba hasada ba wasu ke yi wa junansu amma su a kullum so suke su zamanto sun zama to tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a gudu tare a tsira tare a kullum abin da suke guri a kai shi ke na manzo Allah ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wancananka wannan lakani da na baku fadala ce ta Allah Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa za ga cewa ga alhaji kaya sun kwanta hankali a kwance a nutsu da komai bayan an yi sallah ta farilla zai tsaya ya maka tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 amma ga wani tsalu tsuwaila a titi baya da ko biye a gida baya da ko biye a ajihun shi amma za a gama sallah ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kama akan garwashi ko akan kaya ne yake za ga tuwat ya tashi ya shiri to wannan fadala ce ta Allah mawadaci kaga yana yi amma mai karamin karhi wanda yake cikin kunci kaga shi kuma bai ma damu da abun ba wannan fadala ce ta Allah to Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya katartar da mu to wannan yana ɗaya daga cikin azkar wanda ake na bayan sallah ta farilla mutum yana da damar kuma ya takaita akan tasbihi goma tahmidi goma tahlili eh, takbiri goma ya tabbata a cikin wato riwaya tana na Aisha tana na Fatima Allah ta'ala ya kare yadda da ita an gane subhanallahi goma alhamdulillahi ashara allahu akbar ashara an gane ku sannan kuma idan mutum ya je shi zai kwanta sai ya yi tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 wannan na na fatima diyar annabi lokacin da ta kawa babanta karan matsalar da suke haduwa da ita ta kawo mai ta nuna mai ta ce hannunta din yayi kanta saboda sirhe da abin da ya shafi harkar abinci ta gida ta ce a sama mana bawa wanda zai dinga aikace-aikace na gida kai malam mata to shine daga cikin malamai wannan hadisin za ga da yawa daga cikin malamai suna kawo shi a ƙarƙashin baban da yake magana akan dukkan abin da ya shafi lawazimul baiti ne hidima ce ta cikin gida ba ta waje ba wajibi ne akan mace ba wai mustahabi ba an gane ko wanda zai ganin cewa wai abinci ma mace ta dafa maka mustahabi ne wannan kuskure ne duk abin da yake hidima ta waje ta miji ce hidima ta cikin gida ta mace ce an gane ko alal rajuli azzawj al khidmatu al kharijiyya wa alal mar'a azzawja al khidma al dakhiliyya an gane ko abin da ya shafi ka je ka nemo hatsi ka kawo wannan wajibinka ne to amma a yanzu da ke Allah ya kawo ci gaba ga sirhe ga nika duka a waje ake yin su amma a lokacin su babu tahonar sirhe dutse ne kawai ake garzawa a kullum ana samun wayewa ne ana ƙara ci gaba abin yana zawa da sauki a lokacin da dutsen nika da dutsen sirhe duka za a yi sirhe a baka ce sannan kuma a nika shi a garje shi irin dutsen barza dai yan gane wanda yana gani yawanci don mun yi barza ko na ka barje tiya arba'in a baka dala hamsin ko wani abu to to irin wannan da ta kawo mai kuka ta nuna mai hannun ta ya yi ƙulu-ƙulu da kanta irin yadda in mutum yana noma to shi ne maza Allah ce to bari in gaya miki abin da ya fi bawa da za a baki ya gaya mata wannan ya ce bayan kowace sallah ta farilla tasbihi goma goma tahmidi goma goma takbiri goma goma da dare tasbihi talatin da uku tahmidi talatin da uku takbiri talatin da uku ya ce wannan ya fi a doki bawan a baki ki je ki an baki lakanin wannan an gane ko wato a gaya maka yadda ake kama kihi ya yi a kama maka a baka idan ka ga mutum yana da kokari akan abin da ya shafi addini in ya maka tambaya ka mai irshadi ka nuna mai littafin da zai samu matsalan na a ciki ya fi ka ce mashi kaza kaza ne saboda in ka mishi wannan baka mai gurno ba zai iya akan matsalan nan guda ɗaya talle maka tambaya akai ka ce leƙa littafi na kaza ka leƙa cikin littafin nailul audar ka leƙa cikin littafin zadul ma'ad ko ka karanta juzi'i na biyu zuwa na uku na almuguni na ibnu qudama to za ka samu masalan nan to za ga cewa kafin ya tarra masalan nan zai yi tuntube da masaloli sama da goma wanda yana ishiruwar su dama ka kasa ya fa'idantu to da haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya koyar da ita wannan azkar din kuma akwai waɗanda suka tabbatar da tasbihi 30 25 tahmidi 25 takbiri 25 tahlili 25 subhanallahi 25 alhamdulillahi 25 allahu akbar 25 la ilaha illallah 25 shi ma wannan ya tabbata ko tasbihi 11 tahmidi 11 takbiri 11 shi ma ya tabbata ko ka yi tasbihin 33 tahmidi 33 takbiri 33 ba tare da ka ce la ilaha illallah a ƙarshe ba shi ma ya tabbata wannan an gane ko wannan duka kowanne ruwayoyi ne wanda suka tabbatar da hakanan din idan mutum ya koma cikin irin su hisnul muslim a addu'a garkuwar musulmi wato za mu kuga wato abubuwa da dama wanda malam ya tabbatar a can alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala ina ganin shine karshen darasi mu